أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana mai tarin albarka ranar asabar 25 ga watan jumadanil akhira hijira annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da sha uku ga watan goma sha biyu miladiyya aihuwa isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam 2025 a wannan masallaci mai tarin albarka na markazul imamil bukhari littafizil qur'ani wa dirasatil islamiyya don ci gaba da daular littafinmu alkashifu fi mustalahi ahli al'athar wallafar ismail bin akibu addusawi allah ta'ala muke roƙo ya saka mai da alkhairi wannan kuma shine darasinmu na shidda a cikin jerin darussan wannan littafi a satin da ya gabata mun tsaya alhadithul mardud alhadithul mardud a safha ta hamsin da uku ko za mu tashi akan wannan fejin muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora gamdakatar faɗin daidai kurakurai da tuɓa-tuɓai Allah ta'ala muke roƙo ya kare mu daga gare su kafin nan muna tawassuli da ayyukan alkhairin mu Allah ka biya mu da buƙatunmu gaba ɗaya na alkhairi mai bukata wadda ba ta alkhairi ba Allah ka musanya mai ta koma ta alkhairi ya biya masa wayanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala muke roƙo ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta taku Allah ya sa mu cika da imani akwai ƴan uwa da ke baran addu'a Allah ka san kowa da bukatar shi Allah ka biya wa kowa bukatar shi ta alkhairi marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ka samu cika da imani almardudu a shine hadithin da ake mayar da shi almardudu ismu maf'ulin ne mardud maf'ul ala ala waznihi kenan ko to hadisi ne wanda malamai ke mayar da shi saboda wasu illoli guda biyu illa wadda take bayyananna dalilin shi dalili wanda yake bayyananne da wanda yake ɓoye sai a mai da hadisi a ce ba a yarda da shi ba saboda wa'annan illolin kuma dalilan da ke sawar a mai da hadisi dalilai ne guda goma dalili guda biyar suna da alaƙa da adalan marawaici dalili guda biyar suna da alaƙa da hardan marawaici idan an haɗe su sai a game su gaba ɗai su zan guda goma su ake ce mai asbabul jar dalilai na suka ga marawaici ko kuma na fallasa to wayannan dalilan guda goma idan suka haɗu a cikin wani mutum to sai a ce hadithin shi mardudi wanda kuma za mu gansu ɗai bayan ɗaya insha Allahu ta'ala mala ya ce asbabu raddil hadisi dalilan da ke sa a mai da hadisi kad ya kunu bi sababi saqtin fil isnad yana iya yiwa dalilin da zai sa a mai da hadisi ya zam dalilin sa haduwa a cikin dangane au bi sababi ta'anin fil rawi ko kuma dalilin suka a cikin marawaici wahid asbabu raddil hadisi bi sababi saqtin fil isnad sai malam ya ɗau nukta ta farko ya ce dalilin mai da hadisi don saboda haɗuwa a cikin isnadi ya ce shi kuma ya rabu gida biyu huwa ala na wa'aini saƙtun zahirun wa saƙtun khafiyun akwai haɗuwa wadda take bayyananna a cikin isnadi kal irsali kamar a ce hadisi ne mursal ai kaga mursalin hadisi akwai sakata a ciki ko kuma inqida'i ko kuma i'dal hadisi mu'dalun ba mu'addal ba mu'dal akwai at-ta'liqu kuma shi ma ta'liqi akwai sakatu a ciki wanda duka wayannan sakadin su bayyane yake kamar misali tabi'i ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kaga ai akwai sakatu a ciki to anan sai malamai suka tattauna idan tabi'i ya sauke sahabi kai tsaye ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma aka tabbatar da shin wannan marawaicin da babu tsakanin tabi'i shine sahabi shin yana da illa akan hadisi ko bai da illa ƙaunin rajih bai da illa don haka a nan za mu zo inda za mu gano cewa tarifin malam mai bai ƙuniya a kan hadisi mursal tarifi ne wanda ba cikakke ba akwai illa a cikin tarifin domin in ce wadda ya wa mursalun minhu sahabiyu saƙat mursali shine sahabi ya waɗi to ya nuna cewa mursali bai da illa domin inda ta tabbata sahabi ne babu tabi'i kawai ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya samke sahabi to hadisin bai da illa domin su sahabbai gaba ɗayan su udulun ne Allah ta'ala ya ba su taskiya haɗuwar sahabi a cikin isnadi ba illa bane a cikin isnadi wannan za mu gani a cikin tattaunawar masana hadisi akan wannan wasaqtun khafiyun akwai haɗuwa da take boyayya ka tadlis kamar tadlisi wanda shi kuma kalimar tadlisi daga dulsa ne tadlisi shine mutum ya ɓoye wani aibi ya ɓoye aibi ga aibi na sai ɓoye shi kamar misali ba ta da gashi sai ta zo ta samu wani gashi a ga gashin ta habbaya to sai a ce mai tadlisi ko kuma yana sai da nono sai ya ƙara ruwa sai ya murkake sai a ga nonon ya yi yawa tadlisi ne an gane ko ya cakuɗa horar fara da tsohuwar fara wannan tadlisi ake ce mai an gane amma shi wurin malaman hadisi tadlisi kala-kala ne akwai tadlisu shuyuh akwai tadlisul bilad akwai tadlisul ataf akwai tadlisul buldan akwai tadlisul taswiya wa huwa akhtaruha wa aswa'uha duka za mu gansu insha Allah ta'ala mala ya ce akwai al-mursalul khafi al-irsalul khafi za mu ganshi shi ma asbabu raddi al-hadithi bi sabab ta'nin fi rawi dalilin da yasa ake mai da hadisi dan saboda suka a cikin marawaici awalan ta'nun fi adalatin rawi suka a cikin adalcin marawaici shi kuma ya kumshi ababe guda biyar adalcin marawaici ana sukan shi akan abu guda biyar cikin adalashi imma an yi ƙa'ana fi al'adala matsalan ka an yi ƙala kazzabun ko a ce mai maƙaryaci ko a ce mai muttahamun bilkadib ana tuhumar shi da ƙarya ko a ce mai fasikun fasiki ko a ce mai mubutadi'un ɗan bidi'a ko a ce mai majhulul hal ko majhulul aini wannan ababe guda biyar suna sa a yi suka a cikin adalan marawaici alkadibu attuhumatu bilkadibi alfisku albid'atu sai aljahala ita kuma aljahala ita addarehe biyu a ce majhulul ayn ko majhulul hal duka yana karkashin rahu na aljahalatu to wayannan ababe guda biyar suke sa a yi suka a cikin adalan marawaici ko a ce ma wanga marawaici ya shahara da ƙarya to anan ba a karba hadisin shi wace a'a ana tuhumar shi da ƙarya ne wanda su malaman hadisi mujarrad tuhuma in ana yi wa mutum to baiwa a karɓo riwaya daga gare shi sai kaga hadisan shi duka ba a batili ne kuma wannan ana samun shi a wurin qassasin mutane masu kissa malamai masu zauna su zano muku kissoshi zaka iske ana tuhumar su a cikin abubuwan da suka rawaituwa da haka wajibin mu ne mu dinga taka tsantsan idan mutum ya gayi magana to shin wane ne shi menene matakin shi a ilimi kafin mu iya karɓin magana shi ba yanzu ba da kowa ya zama malami ana tuhuma shi ba a tuhuma shi a kawai shi ke ya zan malami su malaman hadisi suna taka tsantsan wurin karɓan magana idan ya zan muttahamun bil kadhib la yuqbal minhu al kadhabu la yuqbal minhu yasa zaka iske a wurin jarh wa ta'dil an ce mai kadhabun dajjalun to yau dajjaluna suna da yawa a cikin social media wanda zai buka muku ƙarya yau gobe ya dawo sai ce jama'a na yi kuskure ba hau kuskure ba ƙarya ya buka ƙarya ya buka yanzu ka diba ka ga hadisa juyin mulki da aka yi a cikin ƙasar nan damu ta nijar walla akwai da yawa waɗanda sun ɗau sunan malanta daga radda aka yi wannan juyin mulki zuwa yau ya kamata a bar ɗokan maganganunsu ya kamata su zan muttahamuna bil kadhib wasu ma sun zama kazzabuna daga nan an sannafa su cikin al kazzabun saboda sun yi ƙarya mai ƙaho wurin sharhin da abin da bai da ilimi kansa wani zaka ji ya ce shugaban ƙasa wanda anka anka anka tsige ko anka yi ma juyin mulki an bar shi da yunwa an bar shi da kaza an bar shi da kaza kuma ƙarya yake kawai ya ji ta ne a social media ya ɗauko yana hushin baki isa duk wanda masadir in maganganun shi suka zam a cikin social media to kare shi sai ta yawa kawai kai dai magana ka idan ka jiyo ta naji an ce wuri kaza da haka zaka iska ƙaryar shi ta yawa kuma inda zaka gano social akwai matsala a ciki magana zaka yi yanzu nan a yada ta ka ɗoka ka karanta a juma ka ce kana biɗa ta kuma ka rasa ganin ta ƙaidan nan kasan akwai matsala ita kanta social media muttahama bil kadib ce Allah ta'ala ya dacar da ku ba'anu fi dabtin rawi sai suka a cikin har da marawaici na farko su'ul hizzi ana suka shi da mummunan harda a ce fulanun sayyi'ul hizzi mai mummunan hadda ne ko fuhsul ghalat mai yawan kuskure kuskuren shi har ya huce iyaka yana iya yin cikin maganganu 100 ya yi kuskure 80 to kaga wannan ai sai a ce mai foshul galat kurakuran shi sun yawa kamar yanzu wanda za ka ga ya yi hudubar juma'a a cikin hudubar shi ta juma'a ta larabci kuskuren shi ya yi daidan shi yawa to wannan ya kamata a samu sabon limam gaskiya a yi ƙoƙari a nemo sabon limam a ce misali ya karanta jumla arba'in talatin duk kuskure na goma ɗaya a kuskure ya yi hudu bai yau wani sati ya yi hakanan wani sati ya hakan a to wanga foshul galat kenan ya kamata a ce riwayatuhu marduda riwayoyinsu duka ana maida su amma a ce cikin talatin ko jumla arba'in ya yi kuskure goma to wannan babu laifi ko ya yi kuskure biyar wannan babu laifi ko ya yi uku babu laifi duka ana yayi mai ina fata an fahimci wannan al-ghaflatu yawan gafala gafala yana iya ayi abu yanzu gaban shi kuma bai ma san an yi ba ko kuma ya mance ko abin da ya kama da haka ko kuma ana karatu yana kwana ya ce mai wannan kasirul gafla yana da yawan gafala kasratul awham yawan kurakure yawan wahami magana ce sai ya aza daidai ya gaye ta alhali ba daidai bane ya aza daidai ya dauko ta ba daidai bane ya aza daidai ya karanto ta sai ya koma ya ga ba daidai take ba wahami kenan na ƙarshe na biyar mukhalafatu thiqat saba ma as-siqatul athbat amintattu to wannan sai a ci ma hadisin shi shaz shi siƙa ne amma ya saba ma waɗanda suka yi zama siƙa a kansa to sai a ci ma hadisin shi shazun ne to shi ma shazun yana daga cikin qabilul ahadithil marduda wanda ba a karɓa su قال الحافظ ابن حجر العسقلاني على ابن حجر Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abul Fadl wanda ya mutu shekara 852 hijira daga Makka zuwa Madina yace at-ta'nu yakunu bi asharati ashiya'a suka a cikin marawaici suna zama ne a cikin ababe guda goma ba'dha ashaddu fil qadhi sashe sun yi tsananin suka a wurin suka sun yi tsanani a wurin suka min ba'din daga sashi khamsatun minha tata'allaqu bil adalati yace biyar suna da alaka da adalan marwaci wa khamsatun tata'allaqu bil dhabti su kuma biyar suna da alaka da hardan marwaci mun ga yesu na gaba al hadithu dha'if hadisi mai rauni ad-da'ifu lughatan idan aka ce mai rauni a lugar larabci diddul qawi kishiye shi mai ƙarfi ce wanga abu mai rauni ne menene kishiye shi mai ƙarfi an gane to shi ake nufi da ad-da'ifu a lugar larabci kuma ad-da'fu yana zama hissi da ma'anawi ce wannan rauninsa hissiyun ne abu ne wanda ana ganinsa wannan rauninsa ma'anawi ne a ma'ana ne ake cewa abu yana da rauni an gane kamar yanzu misali a yi hada da rago da rago sai rago guda ya tubke ya bige ragon guda sai a ce mai wangar raunin shi hissi ne ana ganinsa an gane amma yanzu a je wurin yaƙi sai wanga ya shiga cikin hilin yaƙi wanga ya ƙeta ya ƙi shiga matsoraci to sai a ce mai raunin shi ma'anawi ne domin ba hissi ba ne an gane to shi suke nufi da da'aful hissi wal ma'anawi kamar yanzu in an yi muƙaranatan da kaza wanga mai rauni ne in an yi muƙaranatan da kaza wannan mai rauni ne wasilahan huwa alhadith alladhi faqada shartan min shuruti sihha a istilahin malaman hadisi shine hadisin da ya rasa sharadi daga cikin sharuɗin inganci wa shurutu sihhati kama sabaqa su kuma sharuɗin inganci kamar yadda mun gaye su ittisalu sanad adalatu ruwat dabtu ruwat adamu shuduzi wa adamu illa sune sharuɗa guda biyar duka mun gaye su a cikin sharuɗan guda biyar kuma akwai muhtarazat ababen da ake fiddawa اتصال السند وضده التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال والتدليس والإرسال الخفي شيء أكيش إسا عدالة الرواة يحترز منها هنا حديث الكذاب المتهم المتروك الواهي المبهم والمجهول زائه الدرس ضبط الرواة شكم أنا هد سيء الحفظ المغفل كسرة الأوهام صاحب المناكير kasurat aghlaquhu kurakuran shi sun yawaita wa mukhalafati thiqati fi riwayatihi shi duye magana ya saba ma waɗanda suka yi shi zama amintaccu adamu shuzuzi shi kuma ana hidda alhadithu shaz wal murka wal munkar adamu illa shi kuma ana hidda alhadithu al mu'all suna cewa al mu'allalu amma al asahu kamar da malam uthaymin ya tabbatar a cikin yan zamanin nan al mu'allu ake cewa قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح قال الشهر زوري ابن الصلاح وان دامو شكرا دليشد دا أربعين دا أكو يتي كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح دو حديث دا سفوفين حديثي إن قاتتو بسوا أجكين سبا ولا صفات الحديث الحسن كوكما سفوفين حديثي ميكو almazkuratu fi ma taqaddama wa'anda muka ambace su a cikin abin da ya gabata fa huwa da'ifu wa hadisi ne da'ifi wa aqnaba abu hatim ibn hibban al-busti mala ibn hibban al-busti yayi idinabi idinabi shine dadin zance kamar kadan kadan kawata abu shi aka ci ma idinabi yayi idinabi fi taqsimi hurin rarraba shi fa balaga bihi 50 qisman illa wahida ya ce ya yi ƙoƙari har ya kai hadisi da ifi kaso 49 shi ne hamsin ba guda wa ma zakartuhu dabitun jami'un li jami'i dalika ya ce amma abun nan da muka ambata in ji shi ibn salah wannan ka'idar cewa alhadisu da'if ma lam tastami fihi sifatul hadisi sahih ya ce to shine ka'ida ta kiyaye dukkan wannan kana son ka san yadda zaka gano hadisi da'ifi to kasancewa duk hadisin da bai cika sharuɗan inganci ba ko sharuɗan hasani ba wanda muka ambata a can baya to da'ifi ne ya baka babit wa qala al-imam az-zahabi Shamsuddin az-Zahabi Allah ya gafarta mishi Ahmad ibn Usman ibn Qaymas Abu Abdullah az-Zahabi wanda ya mushi shekara ta 748 hijira daga Makka zuwa Madina Imam Zahabi yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda mun yi bayanin su a can farko-farkon littafi wanda a muqaddimar littafin ne yake cewa aina ahlul hadisi ina malaman hadisin suke ina mataimakan malaman hadisi yace kittu la arahum illa fi turab yace na kusa ban maganin malaman hadisi sai cikin ƙasa da an ambaci wani mashuhurin malami wanda yake naji da hudi Imam Zahabi yace sai kaji an ce ya mutu har an turbuɗe shi ya ce aina ilmul hadith wa aina wa aina ahluhu kittu la arahum illa fi ina ilimin hadisin yake ina ma'abuta hadisin suke yace kusan ma yanzu ban ganin su sai cikin ƙasa duk sun mutu kadiba kaga imamu zahabin da ya mutu shekara ta 748 yau kusan shekara dubu ba wani abu da rasuwar shi yake wannan magana aina ahlul hadith aina ilmil hadisi wa ahlu kenan ilimin hadisi yana ta tahiya malam duk inda ka ji wani mashahurin gingimin malamin hadisi sai ka ji an ce ya mutu malamin hadisi mashahuri ɗan lokaci za ka ji ya mutu waɗanda duk za su zo bayansu sai ka iske tatafful suke a cikin ilimin hadisi ‘yan shan miya ne mutataffilu ne ya ɗebo nan ya ɗebo nan amma waɗanda suke malamai ulama'ur rabbaniyun suna ta tahiya malam kuma wannan abu ne na ban tsoro malamai waɗanda suka goge a fannoni a cikin ilimin hadisi idan aka ɗauko ilmin rijal idan aka ɗauko at-tadwin idan aka ɗauko al-jarh wa tadil aka ɗauko at-takhrij duk wani bangare da za a ɗauko al-mustalah sun goge sun ƙware a cikin wannan fanni kana ganin suna ta tafiyar su amma yanzu duk wanda ke zuwa bayan su mutataffiluna na fil hadith Allah ta'ala ya kyauta Malam Zahabi yace ad-da'if ma naqasa an darajatil hasani qalilan yace hadisi da'ifi shine wanda ya kasa ya rage daga daraja hadisi hasan kadan wad-da'ifu hadisun yace kaga shi da'ifi hadisi ne in hatta an rutubatil husni ya sabko daga matsayi na hadisi hasan fadlan an an yasila li rutubati sai balantana ma ya kai matsayin hadisi sahihi shi ya ma ya kasa ne daga hasan balantana sahihi alal imam al-baiquni fi nazmihi malam baiquni yace shine umar bin muhammad ko da mu shekara 1080 wa kullu ma an rutubati al-husni qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsam kusur duk abinda rutuba shi bata kai ta hadisi hasan ba to da'ifi ne shi kuma da'ifi yana da kaso kaso da yawa qala al-imam al-suyuti jalaluddin al-suyuti wanda mun shekara 911 a cikin alfiyarsa yake cewa huwa alladhi an sifati al-husni khala wa huwa ala maratibin qad ju'ila wa ibn salahi falahu ta'didu ila kathirin wa huwa la yufidu yace shi hadisi da'ifi huwa alladhi khala an sifati alhasan shine wanda yayyuhinta daga siffa ta hadisi hasan bi ma'ana bai kai ga siffa ta hadisi hasani ba ai ma na kasa an darajatil hasan kamar yana fassara yana waƙe maganar imamu zahabi ne wa huwa ala maratibin qad ju'ila shi ma an sanya shi wa qad ju'ila ala maratib hadisi da'ifi an sanya shi martabobi da yawa zamu zo maratibul hadisi da'if akwai da'ifun jiddan akwai munkarun akwai mawdu'un duk da shi al-mawdu'u baya daga cikin kason hadisi da'ifi bal shi mawdu'i ba hadisi bane an sanya shi ne min min min qabilit taqsim an gane wanda malamai sun tattauna shin wai shi hadisi mawdu'i hadisi ne suka ce ba hadisi bane dama ƙarya ce annabi bai gaye ta ba to dan me za a ce magana ce ta annabi abunda dama baka gaye shi kuma a ce magana kata eh to shine suka tattauna zamu cin wannan munakashar ibn salahi falahu ta'did yace mala ibn salah ash-shahr zuri yana da ta'did ya ya lisawo wannan hadisi da'ifi ila kasirin kaso da yawa wala yufidu duka baya nuna komai illa dan ya ƙara fa'idantar da kai wurin sanin kashe-kashen hadisi da'ifi fal hasil balati magana ta gaskiya أن الحديث الضعيف هو للي شي حديث ضعيف شيني ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المنسوبة إليه أبو النبي تبتا زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم با نهد السند أكا جنجنا زواج ريسا لعدم توفر شرط من شروط الصحة سبب درشن تك شرطنا دقا تكين شرطنا إنجنش bai cika sharuɗa ba da haka bai cancanta a jingina shi ga annabi ba tafawutul hadith ad-da'if tafawuci na daraja kamar akwai tsere tsakaninsu kama ya tafawutu sahihu kamar da hadisi sahihi yana da tafawut ana cewa alhadisu sahihu li dhatihi alhadisu sahihu li ghairihi alhasanu li dhatihi wal hasan akwai tafawut yace kadhalika yatafawutu dha'if haka shi ma hadisi da'ifi akwai tsere tsakanin su faminhu dha'ifu akwai hadisi da'ifi akwai ad-da'ifu jiddan kaga ad-da'ifu yahi dama dama bisa ka a ce da'ifun jiddan mai rauni ne kwarai an gane sannan akwai alwahi wanda yake shi raunin shi ya kai rauni kamar lagwani an gane yanzu kaga kamar idan an ce kare a ce karen gabe da ƙarhi an gane ko a ce kare wanga bai da rauni bai da ƙarfi rauni gare shi to ƙwalho karama sai a ce rauni gare ta ƙwarai to lagwani hawa ƙarshen rauni kenan to zai su ce mai wahi wanda shi ko tahi tsaye bai yi da kanshi an gane wal munkar akwai hadisi munkari wal muttarah da hadisi muttarah shi al muttarah shine matruk wanda aka ce farkon wanda ya fara amfani da kalimar al muttarah shine al imam az-zahabi wasu ka ce a'a al imam az-zawjazani al imam az-zawzajani shi ne farkon wanda ya fara amfani da kalimar al-muttarah al-imamu jauza jani haka wasu malamai suka ce kamar irin su malam al-doktor ahmad ma'abad abdulkarim al-muttarah shi ne al-matruk wa mala asali lahu da hadisin da baya da asali wal-maudu'u da na ƙarya an gane to duka wa'annan nau'uka ne daga cikin nau'ukan hadisi da'ifi waɗanda suke da tafawuti wa junansu mazannatul ahadithi da'ifa wuraren da ake samun hadisi da'ifi min mazanil ahadithi da'ifa umuman a dunkule in kana son ka samu hadisi da'ifi ka dibi littafin al-mawdu'at al-imam ibn al-jawzi da al-abadil wal manakiru na al-imam al-jawzajani wal ilal na darqutni wal ilal ibn abi hatim wal kamil ibn adi والضعفاء للعقيل والمجروحون لأبي حاتم ابن حبان والمنار المنيف لابن القيم والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة نال الإمام الشوكاني الله تعالى يا قار يرداغ وإن مالمي يجيك أنسو درهما وإن لتتفين مالمي أم مزنجي كينا أما أنا أن ونن زامني كان إيسام سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة أتكم مجلد أشرين na al'imamu sheikh muhammad ibn nasiruddin al'albani muhammad nasiruddin al'albani Allah ta'ala ya ji ƙanshi da rahama ko kuma an na filatu fil ahadithi da'ifa wal mawdu'a na al'imamu sheikh al-muhaddith abu ishaq al-huwaini Allah ta'ala ya gafarta mishi ko kuma tuhfatul muhibbin na mujdiddin ibn arafat ko kuma saunu shar'i al-hanif a cikin mujalladi biyu na abu abdurrahman na amru ibn abdulmun'im salim ko kuma tahziru da'iya min alƙisas wahiya na babban malamin hadisi ali hashish wanda ya kai yayi shi ne akan silsila shi ma Allah ta'ala ya ƙara yarda ga waɗannan mazanjiyan malamai 'yan wannan zamani da suka baza jan aiki wurin ganin cewa sun tace sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أمثلة للحديث الضعيف مثال حديث ضعيف حديث أكثر ذكر الله حتى يقول مجنون أكون حديث دكياو أتكين الأمة مسمى مزنجيا da mazan yanzu sufaye wa'anda hadisin yana yawaituwa a cikin su wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yawaita ambaton Allah har sai an ce muku mahaukata wannan hadisi babu shakka akhrajahu al-imamu ahmad wal hakim wa ibn hibban wa tabarani fi ad-du'a wal bayhaqi fi ad-da'awat al-kabir duka ta hanyar amr ibn al-harith an darraj ibn abi abi samh an abi al-haytham an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون ko yawaita ambaton Allah har sai an ce muku mahukata wannan hadisi bai inganta ba kai da kanka da ka ji shi ka san akwai damuwa annabi zai ce wa kuyi ta yin abuwa a ce muku mahaukata biya za a alakanta ibadar Allah da hauka wannan hadisi a cikin shi akwai wani marawaici mai suna abu sam wanda ya yi riwaya daga abul haitham shi kuma abul haitham isnadin shi rauni gare shi ibnu ma'ina ya ce wannan marawaici siƙatun amintacce ne imamu ahmad ya ce amma hadisan shi munkar hadisi munkari yake rawaitowa abu abdurrahman an-nasa'i yace laysa bil qawi ba mai karfi bane ba a karbar riwayar shi al-imam ad-darqutni yace da'ifun mai rauni ne al-imam abu dawud yace ahadithuhu mustaqimatun hadisan shi duka suna da istiqama illa ma kana an abil haytham sai abun da ya rawaito daga abul haytham kamar wannan hadisi an abi sa'idin daga abu sa'idin al-khudri bai inganta ba kenan wannan hadisin ba a gina addini da shi hadisi ne da'ifi wai an ce annabi ya ce ku ta zikiri har a ce muku mahaukata ai da wannan ne duka mutane suka zama mahaukata samarin mu kawai ya tahi ya sha kwaya ya sha wiwi ya zo ya anne ya bugun gaba har a ce mai zakiru mahaukaci kuma kai ya isa ka gano hankali ka gano cewa akwai damuwa malaman da ke karantar da ku waɗannan hadisan su ba su yin wannan abu ai ya kamata kai malam da kace ku ta ambaton Allah har a ce muku makiya makiya ko ko mahaukata to ya kamata kai ma malam kai tayi kai tayi har a ce ma mahaukaci to amma malam bai ko kaga malam yana yi iyaka sai kaga malam yana haka yana haka shi kuma zakiru ya anne bugun gaba ko da aka ƙara zikiri jikin shi ya bai ciwo sai an samu indo da buta wurin shan maganin ciwon jiki Allah ya kyauta misalun akhar ga wani misali na daban iyyakum wal hasad annabi yace ka shedin ku da hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati lalle hasada tana cin ayyukan kwarai kama ta akulun narul hataba kamar yadda wuta take cin itace ورواه أبو داود وعبد بن حميد من طريق سليمان بن بلال عن أبي عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ku kashedin ku da hasada domin hasada tana canye ayyukan mutun na kware kamar yadda wuta take canye take canye itace babu shakka hasada mugun ciyo ce hasada illa ce hasada bala'i ce duk iman mutum duk darajar mutum da inda ya sa kanshi hasada to ya wargaza kanshi malami ne mai kuɗi ne ɗan kasuwa ne da ya sa ganin ƙyashi da hasada to ya wargaza kanshi domin ba da mutunan yake ba yana yi ne da allan da ya bashi wannan ni'imar shi kuma kullum allah yana ba da ni'imar shi ne ga mai gode mishi la in shakartum la azidannakum idan kuka gode zan ƙara mu in kuka butulci Allah ya ce azaba ta mai tsanani shi Allah ya kare mu to wannan hadisi da'ifi ne domin illa shi jaddu Ibrahim bin Abi Asidin majhulul la yu'raf ba san shi ba shi wani irin mutum ne kawai ya kunno kai a cikin silsila hadisi majhulul la yu'raf wannan shine illa hadisin da haka wannan hadisi ne da'ifi to menene hukuncin aiki da hadisi da'ifi مالتي حكم العمل بالحديث الضعيف ولا عمل بالحديث الضعيف فيه تفصيل aiki da hadisi da'ifi a cikin wannan masalar akwai tafsili fayyacewa wa huwa as-sawab ayi tafsili shine zanci mafi inganci domin mas'ala ce khilafiyya akwai malaman da suke ganin al'amalu bihi mutlaqan ana aiki da hadisi da'ifi mutlaq sake babu kaidi wasu na gani la yajuzu al'amalu bihi bai halitta ayi aiki da hadisi da'ifi ba wasu kuma suna ganin a'a a yi tafsili a fayyace kuma yin tafsili shine mafi inganci akan wannan mas'ala faqad qila innahu la yu'malu bihi mutlaqan wasu kace ba a aiki da shi sake babu kaidi wa qila yu'malu bihi mutlaqan wasu kace ana aiki da shi sake babu kaidi kaga can an ce ba a yi wasu sun ce ana yi was-sawabu amma zance mafi inganci kama kulna kamar da muka ambata huwa tafsilu shine ayi bayani bi annahu yu'malu bihi sai dai ana aiki da hadisi da'ifi lakin bi shuruɗin da wasu sharuɗa wa hadha alladhi i'tabadahu ghayru wahid min ahli al-ilm bil hadith wannan shine abun da malaman hadisi suka dogara akan sa ba mutun guda ba bi ba uku ba wa khasatan fil usuri mutaakhira musamman a zamani na baya bayan nan wa ilaihi namilu kuma akan wannan ne malam mai littafi yace muka karkata qala al imam jamaluddin al qasimi malam qasimi yace ma sharatahu al muhaqqiquna abunna malamai masu tahqiqi suka sharɗanta liqabuli dha'ifi dan karba hadisi da'ifi qala suyuti fi tadrib malam suyuti yace a cikin tadribur rawi لم يذكر ابن الصلاح والنووي لقبوله سوى هذا الشرط مال النووي ده ابن الصلاح بس أنبتي با أورن كربا حديثي ضعيفي بند ونن شردي كونه في الفضائل سوى أنا أيكي ده حديثي ضعيفي في فضائل الأعمال أتكن أيوك نفللا ننابل فيه ونحوي هذا مكمن شوانا وذكر الحافظ ابن حجر له ثلاثة شروط أما الإمام الحافظ ابن حجر يا أنبت شردي قد أكو amma ƙarshen ta haƙiƙi sharaɗi ne guda hudu a shartul awwal an ya kuna da'afu ghaira shadidin ya zama rauninsa ba mai tsanani ba ne fa ya kharuju man infarada min alkadhabina sai a hidda abinda wanda ya kaɗa ya keɓanta da shi daga maƙaryata wal muttahamina bil kadhib da wanda ake tuhuma da ƙarya wa min fuhsh al ghalat da wanda kuskuren shi ya yawaita wannan al'ala'i ya rawaito wannan magana bil ittifaq na biyu an yandarija tahta aslin ma'mulin bihi hadisin da'ifin ya zam karkashin wani asali wanda ana aiki da shi kada a rawaito hadisi da'ifi akan abun da ba a aiki da shi a asali ne ma'mulin bihi abu na uku Allah yu'tamada inda al'amali bihi thubutuhu Allah yu'taqada kada mutun ya kudurta a wurin aiki da hadisi da'ifi cewa ya tabbata kawai ka dai ji cewa mm gashi nan dai hadisi ne da'ifi amma kakka ji ranka cewa ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu wanda zaka ga ya taho yana kawo hujja da ku ta ambaton Allah sai an ce muku mahaukata to kakka ma ji ranka annabi ya ga yau ga magana la ta'taqida fi qalbika anna annabi sallallahu alaihi wasallam qalahu haka malamai ke cewa bal yu'taqadu lihtiyat sai dai ka kudurta kewayewa mai yiwa ya hadi mai yiwa mai hadi الإمام الزركشي يتي الضعيف مردود ما لم يقتدي ترغيبا حديثي ضعيف ينا نن زائي تميدش متكر دي بي كدي ترد وانا ابو او ترهيبا كو تروا او تتعدد طرقه كو كما hanyoyin shi suka yawaita ولم يكن المتابع منحطا عنه متابعه بتاي kasa daga wannan hadisin ba al sayyidi al imam as-suyudi yace wa yu'malu bil da'if aidan fil ahkam idha kana fihi ihtiyat ana aiki da hadisi da'ifi in akwai kewaye a ciki ihdiya ce malam ityubi yace wal hasil magana ta gaskiya anna fil ihtijaj bil da'if thalathatu madhahiba lalle auren kan hujja da hadisi da'ifi akwai mazhabobi guda uku al awwal mazhaba ta farko al man'u mutlaqan a hana aiki da shi sake babu kaidi wa huwa ibn al arabi ita ce maganar malam ibn arabi wa madhhab muslimin ita ce maganar al imam muslim ibn al hajjaj وابن حزم داود الظاهري وهو الراجح كما شيني زنتي مفي انغانشي انجي مالك اتيوبي ثاني نبيو الجواز مطلقا يا هلت اي ايكي دشي سكي بابو قيدي قال الناظم مالن مي تسارين واقي يچي وعزي الى ابي داوود واحمد لانهما يريانه اقوى من راي الرجال cewa an jingina maganar zuwa ga abu dawud da ahmad domin suna ganin cewa ya fi ƙarfi zuwa ga ra'ayin mazaji hadisi da'ifi ya yi ƙarfi zuwa ga a jingina ya zuwa ga annabi sallallahu wasallam zuwa ga wani mutum kamar misali abinda suke son su ci anan akwamin akwalin rijali hadisi da'ifi idan aka ce wannan hadisi ne da'ifi ana jingina higawa so idan aka ɗauko maganar wani mutum ko maliku ne to ƙara wannan magana ta hadisi da ifi bisa ga ta maliku saboda sharaf in maganar jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana nuhin da'ifi banda mawdu kakka ce a to ai ko mawdu'i ya samu sharaf in jingina shi ga annabi shi asali ba ma hadisi bane jama'a ƙarya ce annabi bai faɗi haka nan ba amma shi wanga da'ifi akwai wata illa ce ta sa aka rawana na hadisin to wuri ihtiyatin malamai sai suna ganin cewa ƙara a jingina wannan maganar ga annabi kuma ta fi ƙarfi bisa maganar kowane mutum a duniya don haka duk abin da ya fito daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da'ifi ne ya fi magana kowane mutum a duniya kowaye shi a'a kuma baka gane ba kenan baka gane ba kenan in ba in bai tabbata ba ya zama da'i maudu'i maudu'i kake nufi kenan shi kuma nan ihtiyat na rauni ne ake nufi rauni ake nufi shi kuma raunin dama mun gai yau wasu illoli ne ke sa hadisi ya zama da'ifi amma in bai tabbata ba za ka jingina maganar da dama ba tabbata annabi ya gaye ta ba kamar yanzu za mu cimma hadisin da ake cewa annabi ya ce duk wanda ya sha kankana shiga aljanna yanzu ya tabbata annabi ya gaye wannan maganar bai gaye ta ba duk wanda man shariba al-bittikha dakhala al-janna duk wanda ya sha kankana shiga aljanna kaga wannan ƙarya ce mai kawo annabi bai yiwa ma ya ga wannan magana ko man jalasa ma al-maghfuri lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya zauna tare da wanda aka gafarta mai shi ma an gafarta mishi ga matan annabawa sun yi tabargaza Allah ya ce ƴan wuta ne wa qila dukhulan nara ma'a dakhilin to ya za a yi kuma kai shehu ka ce duk wanda ya zauna tare da kai an gafarta mishi ga mata annabawa sun shiga wuta ko ba su karanta ƙur'ani ne to a gano wannan tafsilin الثالث التفصيل المذكور في النظم وهو المعتمد عند كثير من المتأخرين شيني أبونا ما لم يدعى سكا دوغرا أكيش قلت ما لم ينتهيج وجملة هذه الشروط دنقلي جملة وإن شروطنا بالتفصيل كالآتي قاسنا أن يكون في فضائل الأعمال يزم أتكين فلا أبوه أنا فلا لا kamar falalar istighfari a samu wani hadisi da ifi kai tai lafil halali wal haram banda cikin halal da haram wal aqida banda cikin aqida ba a bukata hadisi da ifi a cikin aqida Allah ya sadda da'afu kada hadisin ya zama shadidud da'af mai rauni kwarai na uku an yandari da tahta aslin sahihin ma'mulin bihi ya zama karkashin wani asali wanda yake ingantacce kuma ana aiki da wannan asalin Allah yu'taqad thubutuhu inda al'amali bihi in za ka yi aiki da wannan hadisin da ifin kakka kudurta ya tabbata ga annabi kawai dai kana jin ihtiyatin an gane to wannan hadisi mai rauni kenan jama'a alhadith ad-da'if hadisi mai rauni yana da illa yana da hadari zamu ga hadarin shi khuturatul ahadith ad-da'ifa hadarin hadisi masu rauni وهذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوع له لها خطورة شديدة ده حديث القرية ده حديث منكري ده حديث ميروني دك سنة ده حدري مسنني كمر مثالي تحريم ما أحل الله حديث نقرية ده ميروني ينا حرمت أبن ده الله حلت الله يا حلت كذا سي حديث يزوي نونا مكو بحلت بقى ka hadisin tazawwaju wala tutalliqu ku yi arme kar ku sakin ku saki auren fa inna at-talaq yahtazu lahu al-arsh dan shi sakin aure al-arshin Allah yana girgizawa wannan hadisi bai inganta ba fa hadha al-hadisi yufidu an-nahy 'an at-talaq wannan hadisi yana nuna cewa an hana mutum ya saki matar shi wannan haramun kuma saki haramun ne aw makruhun kuma an kiyamace hakan hatta anna arshin rahmani ya tazuli kuyi wai an ce al'arshin Allah yana girgiza in an yi sakin aure ala kalamun munkar wannan magana munkara ce fattalaqu fi aslihi mubah sakin aure a asalin shi ya halitta wa khasatan idha istahalat al'isra musamman in yayi wuyata in yayi wuyata zamantakewa aure ba ta yi ma ladabi ba ta yi ma biyayya ba ta faranta ma rai kullun cikin bakanta ma rai take ya halitta ka sake ta a nan za mu ci ya kamata mata ‘yan uwa mata su gano abinda a aure shi ne al'ishirar tayyiba zamantakewa ta ƙware duk abinda yake wajen faranta ma miji to ba cikin aure bakanta mishi ƙuntata mishi ramawa ya yi miki abu ke ce wallahi sai ke rama wannan yarinta ce kuma duka wannan yana da alaƙa da aurar da waɗanda ba su san auren ba ko kuma ba su isa auren ba miji ya mata abu ta ce kujera nake ina zama za ka iske wannan yarinta ce da halaka ke da ya kamata ya miki abu ki koma Allah ya Allah ya yi mishi in ma bai miki daidai ba ki koma nema mishi gafara ko ki bashi haƙuri shi zai miki lahi ki bashi haƙuri gaskiya akwai damuwa tafiyar auren al'ummanmu a yau za ka iske kaso saba'in na matsalolin bai rasa alaƙa da uwaye ta aurar da ɗiyarta ta yi ƙoƙarin karantar da ɗiyarta yadda za ta iya sata kuɗin da yadda za ta iya sata shinkafa amma ba ta koya mata yadda za ta haƙuri da mijinta ba kuma ya kamata mu yi ƙoƙari mu koyar da yaran mu ke da Allah ya ba ɗiya mace ki koya mata cewa gidan miji za ta komi ta shuma to don haka walam yumkinu sulh in dai bai yi wa a yi sulhu kawai a rabu wannan kuma ya halitta na biyu ta ziƙul mubahat hadisi wanda bai inganta ba yana kuntata abin da ya halitta kama hadisin man nama ba'd al-asr duk wanda ya kwana bayan la'asar fahtulisa aqaluhu aka sace hankalinsa wala yalumanna illa nafsuhu kai ya zargi kowa sai kansa هذا الحديث wannan hadisi yanha yana hani wayazjuru yana tsawatarwa anin nawmi ba'd al-asr game da kwana bayan sallar la'asar kuma kwana bayan sallar la'asar ya halitta wa annahu qad yusabbibu al-falija wala yasihu kuma yana nuna yana sabbabar da asara da tabewa kuma hadisi ne bai inganta ba fannahu ba'da al-asr jaizun liman ragiba fihi duk wanda ke so yayi kwanan shi bayan al-asr ya halitta Allahu a'lam to shine sai ka tai ka samu dalilin ka amma dai bai da asali to ai a cikin hadisi akwai wani marawaici Khalid ibn al-Qasim shi Ishaq ya ce kazzaban ne makareci ne Imam Ahmad ya ce la arwi anhu shay'an bar rawaita bar rawaita komai gare shi Ibn Hibban ya ce la yahillu kutub katbu hadisi bi halitta rubuta hadisin shi ba shi wannan Khalid ibn al-Qasim shi ya rawaito wannan hadisi hadisi ne munkar na uku a tashkiku fil islam hadisi da'ifi yana sa mutum ya shakka a cikin musulunci kuma yana sa mutum ya shakka a cikin annabin Allah ka hadisi inna Allah lamma arada an yakhluqa nafsahu kama hadisin wai sadda Allah ya so ya halicci kansa khalaqa farasan sai Allah ya halicci doki fa ajaraha sai ya sa dokin yayi gudu falamma arakat da zo dokin yayi zuha khalaqa nafsahu min araqiha sai Allah ya halicci kansa daga zuhun doki wanga ƙarya ce wallahi ba da hadisun tamujjuhun nufus wannan hadisi ne wanda duk ran mai lahiya rai mai lahiya tana tohe shi wa batilun makdhubun ala rasulillah ƙarya ce bata ce an yi ma annabi ƙarya ne wa man la ya'lamu anna hadha alhadith wa amsaluhu batila yace duk wanda bai san irin wannan hadisi da makamantansu ba ƙarya ce kadu yusi'u dhanna bir rasuli al amin yana iya mummuna muna nazanto yace kaga wai wai annabi yace ma Allah kaza ya muna na ma annabi amintacce wa bi dinil islami kulli kuma yana iya muna na muna na wa addinin musulunci zato yanzu ka ba hadisin da yace wai annabi ya ce duk wanda yayi aure duniya ta mai dar minti ya ƙara aure kamar misali yana da mata daya talauci ya mai yawa ya ƙara ta biyu yagga ya ƙara ta biyu talauci ya yawa ya ƙara ta uku talauci ya yawa ya ƙara ta hudu to da mi zai ƙara matan to kaga wanda bai sani sai ce jiwai musulunci na karantar da haka to amma musulunci baya karantar da haka yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana son sauki gare ku ba ya son tsanani gare ku Allah bai son ya tsananta mana wa ka hadisi zammi Sudan kuma duk hadisin da yazo akan zargin baki bai inganta ba duk hadisin da ya zo a kan cewa wai bakin mutum yana da illa ko baka fata wallahi ba annabi gaye shi ba an gane wai kamar hadisin azinji idza shabi'a zana wa in ja'a saraka bakin mutum in ya koshi zina yake in ya ji yunwa swata yake wai annabi ya ce haka nan la ƙarya suke ma annabi annabi bai faɗi wannan magana ba duk yadda an kai shi bakin mutum sai ya zunubi in ya ce yunwa ya yi swata in ya koshe ta ya zina kenan shi bakin mutum kullum cikin zunubi yake wannan kawai wani na mai ƙiyayya da babbakun mutane sai ya ƙirƙira wani hadisi amma annabi bai gaye shi ba an gane wai kuma kama wani hadisi da'uni mina sudan ku bar ni ku bar min magana babbakun mutane fa innahu khalqun mushawwahun halitta ce wadda take mai aibi an shawwaha ta ba haka ya kamata ta hito ba annabi bai faɗin haka ga magana dan ta ci karo da magana Allah Allah shine yayi halitta ya daidaita ta Allah zai khalaqa fasawwa duk da kaga yayi ka daidai ne haka Allah ya so ganin ka wa hadisi zammi turk da duk hadisin da kaga ya zo yana zargin al-atrak mutanen ƙasar turkiya shi ma bai halitta ba bai inganta ba hadisi ne na ƙarya da a hadisi zammil fursi hadisin zargin farisawa kamar idza ghadiba Allahu anzala al-wahya bil farisiyyati wayan Allah ya hushi sai ya saukar da wahayi da yaran farisanci wa idza radiya anzala bil arabiyyati in Allah ya yarda da mutane yana cikin farin ciki sai ya saukar da wahayi da yaran larabci wannan kawai balarabe dan ya nuna larabci yahi amma babu tafadul ko babu tafadul kai wanga hadisi ba ya nuna cewa larabci yahi farisanci dan ƙarya ce madalla wannan ƙarya ce amma in kana son ka nuna ma mutane larabci shine yare mafi falala sab kashi da yare alkur'ani shikenan bilisanin arabiyyin mubin wal hadith al manzubi mansubi kadiban wa zura da hadisin da ake jinginawa dan ƙarya da zur shedun zur ila rasulillahi wai cewa annabi bi annahu raqasa fi majlisin wai annabi yayi rawa a wani majlisi bi hadrati ashabihi gaban sahabban shi ma nan ƙarya ce wa hadisi ra'aitu rabbi naga naga ubangiji na bi arafat a arafa ala jamalin auraqin a bisa kan wani doki e bisa kan raƙumi wanda yake aurak baradda baradda mai kala kaza da kaza yace naga ubangiji na a wurin shi ma wannan ƙarya ce na hudu al-istihza'u bi dinillah hadisin ƙarya yana sa mutum yayi izgili da addinin Allah ka hadisi arba'un la tashba'u min arba'in kama hadisin da yace wai ababe guda hudu ba su koshi daga hudun abu hudu bai koshi daga hudu unsa min zakarin mace ba ta koshi da namiji wa arzun min matsarin ƙasa ba ta koshi da ruwa sai dai in ba su yawa ba ko ba ka bara ma wannan ƙarya ce ita ma wa ainun min nazarin ido ba ta gajiya da kallo gajiya take malam an gane to shi auraku mai launi ne wanda yake bainal bayadi was sawad dan mu ƙara hiddo maganar shine launuhu bainas sawad wal bayad tsakanin baki da fari yamilu ila ramadi yana karkata zuwa ga habbi habbi to shi ake cewa auraku wai yaga ubangijin shi bisa kan wannan jirakumi wannan ƙarya ce malam da inda aka bar tantance ilimin hadisi to za ka iske kwace kwabla da shirme da ƙarya ta shigo a ciki wa uzurin min khabarin kunne ba ta gajiya da jin labari sai in baka fara sauraron bbc ba hajjbul ahadisi sahiha hadisan ƙarya suna kare mutum ya san hadisi na gaskiya intisharul khurafati bainal muslimin watsuwar ƙarairayi tsakanin musulmai ka hadisi man ittakhadha dikan abyada kamar wai hadisin da aka ce annabi ya ce duk wanda ya dau zakara hori lam yaqrabuhu shaytanun wala sihirun shaydan bai zuwa kusan shi ko kuma sihiri ko ayi sihiri sai ya koma ana kaga shi ma ƙarya ce waya ce da ka samu horin zakara ai da ka zo wurin wani malami ya ce samu horin zakara baro shi makareci ne malam walima zai gara zai Allah ta'ala ya dacar da mu sai mu tsaya ana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kan kare a cikin zukatan mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum